الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan juma'a ula shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma biyar ga watan hudu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih ba laifi kafin darasi na yau don da tambayoyi suna iya gabata na'am ban ji ba abin da kake fada tambayar taka ba ta da wani kamar misali ma'ana tallar kaya ya halatta mutum ya tallata kayan shi ta kowace hanya domin jin hankalin abokan kasuwa hatta da mutum ya zo kan kayanka ya tsaya za ka iya nuna masa wannan kaza original ne wannan kuma local ne kenan a nan tashi ta rage idan yana buƙatar sayan na kwarai to ga kudinsa idan ko wanda yake je ka dawo yake bukata shi ma ga kudin shi abinda baya halatta kadai shine ka saida ma mutum kaya waɗanda suke koma baya akan cewa na ƙwarai ne wannan algushi ne in ya ko in ya je ya gane cewa kayan nan ba na ƙwarai bane aka saida masa to shari'a ta ba shi damar ya maido wannan kaya a bashi kuɗin shi domin shi akan na ƙwarai aka saida masa na'am kan kamar ni eh wai a ina aka halicci annabi adam a sama aka halicce shi ko a ƙasa a duniya ko a lahira sai mu ce allahu alam allah bai faɗa mana ba manzon shi bai faɗa mana ba lalle alkur'ani ya tabbatar mana annaba adam farkon halitta ne shine farkon halitta daga cikin jinsi na 'ya'yan adam amma maganar cewa a duniya aka halicce shi ko a sama ko a ƙasa wannan al'amari ne wanda yake na gaibu wanda ba wanda ya isa ya faɗa dole sai da dalili an gane ko iya abinda Allah ya bamu labari da ya halicci annaba adam alaihi salam ya halitta masa mata daga ƙashin haƙarƙarin shi na hagun ita ce hawa ubangiji ta'ala ya sanar da annaba adam alaihi salam sunayen wasu abubuwa wanda wannan abubuwa mala'iku sun jahilce su ubangiji ta'ala ya ce da mala'ikunsa ku bani labari game da sunayen waɗannan abubuwa mala'iku suka kasa faɗa suka sadda kai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ya ubangijinmu ba mu da wani ilimi face abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim domin kai kai ne mai matukar sani kuma kai ne mai hikima wanda baka aza abu sai a mahallin da ya dace da shi mala'iku da suka ba da gari ubangiji ta'ala sai ya ce ya adam an bi ihun bi asma'ihim Allah ya ce kai adam ba mala'iku labari dangane da sunayen waɗannan abubuwa annaba adam ya faɗa musu ɗaya bayan ɗaya kowane abu adam ya ce kaza ne kuma ga abin da ake da shi ubangiji ta'ala ya ce falamma an ba abun bi asma'ihim lokacin da annaba adam alaihi salam ya ba mala'iku labari dangane da sunayen waɗannan abubuwa ubangiji ta'ala sai ce alam aqul lakum yace ya ku jama'a ta mala'iku shin daman ban faɗa muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ni ne na san abin da ke ɓoye a cikin sammai da abin da yake cikin ƙasai wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun ubangiji ta'ala yace ni na san abin da kuke bayyanawa ku mala'iku junan ku da juna da abin da kuke boyewa cewa wai nan gaba Allah ba zai halicci wata halitta mai daraja mai martaba wadda ta kai matsayin su su suna ganin yaya za a yi a halicci dan ta'adda a kawo a sanya shi a ban ƙasa أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك وأتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ubangiji ta'ala ya ce inni alam wa la ta'lam a ƙarshe dai ubangiji ta'ala sai ya sanya mala'iku suka duka suka yi sujada ga adam alaihi salam domin adam ya fifice su ta hanya ɗaya ɗaya shine ilimi ƙarin fa'ida duk mutumin da ke neman ɗaukaka a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira hanya ce ɗaya-ɗaya shine neman ilimi bayan haka kasancewar shi iblis da ya girman kai Allah ya la'ance shi la'anta har zuwa ranar kiyama shi ko adam a wannan lokaci Allah sai ya zaunar da shi shi da matar shi gidan aljanna to amma maganar mu ce a ƙasa ne wannan al'amari ya gudana ko a cikin sammai ne wannan al'amari ne wanda yake na gaibu bayya halatta ka tsoma bakinka dole sai kana da dalili alkur'ani ko sunna tabbatacciya in babu sai ka ja bakinka ka kame na'am to idaya
wanda ya rasu ya samu dogon wanda ya rasu yana garin sanda wani wani domin an ci bayan an fita an ya rasu wai dangane da salatul ga'ib misali mutum ya mutu a wani gari kuma an samu jama'a sun masa sallah a can shin anan akan iya sake masa sallah yan uwa su fita su yi mai sallah a ka'ida ba a yi abin da yake tabbatacce kamar yadda ya gabata a cikin darasinmu na wannan littafi a cikin kitabul jana'iz mutumin da ya mutu a wani gari garin da babu aka tabbatar da babu wata jama'a ta musulmi wanda suka masa sallah to a shine jama'a sai su fita su yi masa sallah kamar yadda annajashi sarkin habasha a zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya musulunta ya ɓoye musuluncin shi Allah ya masa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito cikin sahabbai manzon Allah ya ce da su dan uwanku wanda yake kasar Habasha ma'ana sarkin Habasha manzon Allah ya ce Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya ce ku fito ayi masa sallah jama'a ta sahabbai suka fito suka yi sahu manzon Allah ya wuce gaba manzon Allah ya yi kabbara hudu a sallar da ya masa wasu malamai suka ce to ai anan ita sallah ta wanda yake fakekke suka ce ta keɓanta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam me yasa kuka faɗa haka suka ce ƙasar aka mata libir ba tudu ba kuremi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hango gawar a ƙasar habasha ya mata sallah sai mu ce to ina dalilin da ya tabbatar da haka wasu suka ce a gawar aka ɗago masa shi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaggawar ya yi mata sallah amma sahabbai ba su gani ba shi ma wannan dole sai kun kawo dalilin da ya tabbatar da haka alhali ko babu dalili ka'ida malamai suka ce duk mutumin da Allah ya masa rasuwa a wani gari an tabbata babu musulmin da suka fita suka masa sallah a nan to a duk inda kuke a matsayinku na 'yan uwan shi jama'a ta musulmi sai ku yi masa sallah an gane ko in gawar garin da yake a yamma yake bayan ma ba za ku fuskanta alƙibla za ku fuskanta duk inda yake ko kudu yake ko arewa yake ko yamma yake ku dai alƙibla za ku fuskanta domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa haitsu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra Allah ya ce duk inda kuke in dai za ku yi sallah ku jama'a ta musulmi Allah ya ce ku juya fuskokin ku wajen masallaci mai alhurma ita ce Ka'aba don haka dai a takaice wanda aka masa sallah a wani gari ba maganar a fito a sake masa a magana wadda take mafi rinjaye na'am wani misali bayan kiran sallah na farko su da yawa za ka ga wasu masallatai sun sanya karatun alkur'ani ala sifika ya dami jama'a wannan haramun ne bai ya dacewa zalunci ne shiga haƙƙin jama'a ne bai ya dacewa saboda shi kiran sallah na farko da aka yi an yi shi ne domin sanarwa wanda yake bacci ya farka wanda daman ya dan kwashe tsawon dare yana na filfilinsa ya dan koma ya huta kafin lokacin sallar asuba yayi ya dan samu nishadi shine fa makasudin shar'anta kiran sallah na farko amma maganar ka zo ka sanya kira'a a cikin lasifika da wannan wannan duka bai dace ba ya ci karo da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shiga haƙƙin jama'a ne karka ce wai kai hikimar ka kata da mutane shari'a ta fi ka sanin abin da ya dace da jama'a ita ta shar'anta wannan kira na farko kuma ai ba kowa bane ba kiran sallar wannan sallar ta zama wajibi akwai kankanin yara wannan sauki na karatu yakan iya hana su barci shin an zalunce su ko ba a zalunce su ba akwai waɗanda suke marasa lafiya don haka duk irin waɗannan abubuwa ba su dace ba so da yawa ra'ayin mutum da son zuciyar shi yakan bashi wani abu ya ringa ganin mai kyau ne alhali shi kuma da kyau ne kyawun al'amari shari'a ake komawa a gano shi ba wani ra'ayi bane da son zuciya shi kuma duk abin da ka san in kayi zaka shiga haƙƙin jama'a baya halatta a matsayin ka na mumini ka gabace shi da aka ce a yi kiran sallah na farko shi kan shi kiran sallah na farko tsakanin shi da kiran sallah na biyu gwalgwadon lokacin bai ya wuce kamar misali minti goma zuwa sha biyar abinda ake sawa minti goma zuwa sha biyar to kai kayi kiran sallah kafin lokaci kusan da awa ɗaya ko sama da haka kuma ka sanya kira a ka hana mutane barci kamar ni wai misali an maka aihuwa a ran bakwai za ka iya gayyato malami ya maka wa'azi shi wa'azi bayyada wani lokaci kayyadadde shi munasaba ake bukata ka samu munasaba yanda mutane suke inda jama'a suka haɗu kuma suka samu nutsuwa ba suna cikin wani shagalinsu ba to wannan dama mutum sai yi amfani da ita domin isar musu da wani abu wanda yake na sako kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya ringa bujiro da kansa ga jama'a duk lokacin da ya ga gungun jama'a a nutse lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo a farkon musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya karanta ma mutane alkur'ani ya gabatar da kanshi ya isar musu da sakon da ubangiji subhanahu wataala ya turo shi da shi don haka sai ya samu dama kamar a lokacin mausim shine lokacin aikin haji duk wata jama'a in manzon Allah ya gani sai ya je ya bujiro da kan ya karanta musu alkur'ani har aka yi katarin ya samu wasu yan jama'a bayan sun gama jifa sun yi aski a nan mina mutanen madina mazala sallallahu alaihi wasallam sai ya zo sai yake cewa ni ne wanda Allah ya turo ni a matsayin manzo wanda yake karshen manzanni shin ko kuna buƙatar na karanta muku abin da na zo da shi junansu ya kalli juna suka ba manzan Allah izini manzan Allah ya karanta musu alkur'ani ya kiraye su zuwa musulunci junansu ya kalli juna suka ce to abin da za mu faɗa muku wallahi tallahi kar ku saki waɗannan tsinannu su rigaye ku yin imani da shi su ne yahudu daman zaman doya da manja suke yi tsakaninsu da yahudawa a birnin madina ba sa ga maciji yahudawa sai suke ma mutanen madina kabilar aus da khazraj barazanar cewa ai akwai manzo wanda yake na ƙarshen zamani zai bayyana in ya bayyana za mu bara masa baya za mu fatattake ku mu gama da ku a wannan lokaci take yanke gaba ɗayansu kusan mutum goma sha biyu suka yi imani da Allah da manzansa a wannan damar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu ya gabatar musu da alkur'ani sannan suka yi alkawari da shi a cikin dare a wani kwazazzabe wanda ake kiran shi aqaba in aka ce aqaba wato hanya ta tsakanin dutse da dutse a cikin dare suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi mubayi'a da shi akan cewa idan ya koma garinsu Madina za su mara masa baya kuma za su sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin ba shi kariya irin yadda suke ba matansu da 'ya'yansu a shahida dai a nan kasancewar shi wa'azi ba shi da wani wuri wanda yake keɓantacce abinda dai ake bukata a samu mutane waɗanda suke a nutse a irin wannan lokaci sai a gabatar musu amma mutane suna cikin shagalinsu ka je ka ce wa'azi za ka musu wannan babu usulubi ka ɓata musu lokaci su suna cikin wasu haraka kuma ka zo ka ce wa'azi za ka musu yanzu misali cikin kasuwa mutane suna sayi da sayarwa kowa yana shagalin shi ka zo ka ce wa'azi za ka yi shin cinikin sayi da sayarwa su za su daina su yi sauraron wa'azi ko kuma me za su yi don haka shi abin da ake bukata shi da'iya ya fuskanci lokaci wanda yake munasib lokaci mai dacewa lokacin da jama'a suke nutse to wannan dama ya halatta mutum ya yi amfani da ita darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 64 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 65 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الكلام في الطواف قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان بسير بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذه بيده مالا الله يجيك أنسى كي wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da yin magana a lokacin da mutum yake dawafi shin ya halatta mutum ya yi magana ko baya halatta tare da cewa insha Allah ta'ala za mu ga kenan wannan hukunci illa kasancewar malam bai yanke hukunci ba amma hadisin da yake karkashin baban za ka fahimci menene matsayin yin magana a lokacin da mutum yake dawafi shine abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam marra wa huwa yadufu bil ka'abati bi insan manzon allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake dawafi da ka'aba ya wuce da wani mutum raba kwaye da hu ila insanin bisayir wato ya kulla hannunsa da hannun wani dan uwansa wato da kuludu idan aka ce asayir wato shine a hausa ake cewa kuludu in aka ce kuludu fata kenan an gane ku kirgi ne in an yanka to wannan fata ita ce ake kiranta da kuludu ko kuma jemammiyar fata kenan da ake yankawa irin wadda misali ake ɗaure littafi ko kuma alkur'ani shine ake kiranta da sayir jam'un sa shine siyur shine yace raba qaye da hu ila insanin bisayr wato ya daure hannunsa da na dan uwansa wato da wani kuludu au bi khaydin wato ko da wani zare au bi shay'in ghayr zalik ko dai wani abu na daban shi dai marwacin bai tantance ba menene wannan mutum ya daura a hannunsa da hannun dan uwansa ma'ana kamar yadda ake hada bakuwar dabba in za a kai ta kiwo da ƴar uwarta ya ake sai a hada igiya sai a daure su tunda ita wannan ita ta san hanya to haka ne sai ya daura wannan a hannun shi sannan ya daura a hannun dan uwansa ni za a yi faƙaƙa a nabiyu sallallahu alaihi wasallama biyade manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da hannun shi ya kama wannan kududu manzan Allah ya yanke shi ya cira shi ni za mu iya fa'idanta a nan shine wajabcin canza dukkan wani aiki wanda yake na asha da ƙarfin tsiya in har za ka iya idan ka ga abin da bai dace da shari'a ba in za ka iya hanawa da hannunka to dole ka hana idan ba za ka iya hanawa ba ne ba da hannunka sannan za ka dawo mataki na biyu shine ka faɗa da harshen ka kai gargaɗi ka ce wannan abu bai dace ma shari'a ba wannan mataki na biyu in ba za ka iya faɗa sai ka dawo mataki na uku shine ka kyamaci abin da zuciyarka ka nuna cewa baka yarda baka amince ba domin ya ci karo da shari'a amma duk abin da ka tabbatar da bayan da za a yi ka iya canza shi ko in ka canza shi da hannun naka wata fitina za ta biyu baya wadda ta fi tsanani akan canza wannan abu to a nan abin da za a yi sai ka ja da baya to don haka a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato da kansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wannan kuludu manzan Allah ya cira shi wanda irin wannan ya maimaito a cikin karantarwa ta alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahimu alaihi salam da yake yana da damar canza waɗannan abun asha da ya gani ma'ana gumaka da ake bauta musu yayi gatari ya samu da ya ɗauki numfashinsu bayan sun fita wani taron idinsu gaba ɗaya ya sare waɗannan gumaka ɗaya tak ya bari shi mako ba don komai ba don ya kafa musu hujja an gane ku don haka canza aikin asha matukar mutum yana da iko to a nan dole ne mutum ya canza da hannun shi to shine a nan yake cewa fa qaba ahun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama biyadi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya cire wannan fata da hannunsa sun maƙala sannan sai manzon Allah ya ce da shi udhu biyadi manzon Allah ya ce ja shi da hannun shi ma'ana kama hannun shi ka ja a nan me za mu iya fa'idanta kasancewar ka'ida duk lokacin da ka canza wani aiki wanda yake bai dace ba a shir'anci to ba haka ba ake bari ake ba haka ake bukata ka kyale mutum kamar yi masa gurbin da abin da ya dace idan ka ce kar a yi kaza to ba haka ba za ka ja baki ka kyale domin ka ja baki ka kyale to wani abin za a zo da shi na daban takan iya yiwa ya fi wancan wanda ka hana muni to abin da ake bukata sai ka yi kokari ka mai gurbin da abin da ya dace a nan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya cira wannan igiya ko mu ce wannan kuludu da ya daura hannunsa da hannun dan uwansa manzan Allah sai ya ce kudhu biyadihi ja shi da hannunka wannan kwa kasancewar kamar yadda al-Imam Qabrani ya rawaito hadisi akwai wani wanda ake kiransa da Khalifa Ibn Bishr ya rawaito daga mahaifinsa cewa mahaifinsa ya musulunta a lokacin da ya musulunta duk abin da aka wawushe na dukiyar shi da 'ya'yan shi wanda matsayin ganima ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya maida masa kayan shi karamci irin na maza Allah sallallahu alaihi wasallama an yaƙe su an wawushe dukiyarsu da 'ya'yansu sun zama ganima shi wannan shugaba ne sai musulunta kai tsaye maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai mai da masa dukiyar shi gaba daya da yayansa shi kuma a wannan lokaci me yayi sai rantsuwa da Allah yace alkawali ne tsakanina da Allah in har Allah ya dawo min da dukiyata da yayana yace zan hajjici ɗakin shi yake cewa makaruna tare da na hada jikina kenan da na wani ma'ana na haɗa jikina da na wani na ɗaure a cikin wannan to shine sai ya haka ya ɗauki wata igiya sai ya ɗaura tsakanin shi wato da hannun ɗansa to shine lokacin da yana cikin aikin hajji mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gan shi a wannan hali mazan Allah sai ya kama shi sai ya cire wannan igiya mazan Allah sai ya ce da shi inna haza min amali shaytan wannan abu wato aiki ne wanda yake na shaidani domin bai dace ba a shari'a saboda kasancewar shi irin wannan abu ne shi yana ganin cewa a matsayin ibada ne ya yi haka an gane ko wani alwashi ne ya cimma kansa game da ubangijinsa cewa wai zai yi haji halin kenan ya haɗa jikinsa da na wani wato ya ɗaure maza Allah ya cire wannan igiya ya ce wannan aiki ne na shaidani ba ibada ba ce wanda a nan za mu iya ganewa ita ibada ba wani abu bane ba na son zuciya da ra'ayi ma'ana abin da tunanin ka ya bada shi kenan kawai sai ka kirkira shi a matsayin ibada kamar yadda bayani ya gabata wani sahabi ya je ya tsaya a cikin rana kuma ya dau azumi ya ce kuma bayyama kowa magana ya ce alwashi ne ya ci tsakanin shi da ubangiji ma'ana zai wuni da azumi kuma zai wuni a cikin rana a tsaye kuma ba zai ma kowa magana mazala sallallahu alaihi wasallama ya ga mutum kikam a cikin rana a tsaye mazala ya ce wancan bawan allah ku me same shi aka ce ai wane kenan ya rasulullahi alwashi ya cin ma kansa zai wuni da azumi kuma zai yi tsaye a cikin rana kuma ba zai ma kowa magana ba manzo Allah ya ce ku je ku ce da shi ni na ce da shi ya zauna ya shiga inuwa ya zauna kuma duk wanda ya masa magana ya amsa masa manzo Allah ya ce kuma azumin shi ya cika me yasa ana manzo Allah ya ce ya shiga inuwa ya zauna domin tsayuwa a rana wannan ba ibada bace ba Allah bai bautar da mu da wata ibada na cewa ka tsaya illa tsayuwa arafa in aka ce tsayuwa arafa shi ma ba ni ba ana nihin cewa ka wuna a tsaye ba gaba ɗaya ba haka ake nihi ba rashin ma wani magana wannan ba ibada ba ce domin Allah bai bautar da mu da wannan ibada ba don haka manzon Allah ya ce ku ce da shi yayi magana kuma ya shiga inuwa ya zauna amma azumin shi ya cika me yasa saboda azumin ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana to da haka shi ma wannan sahabi manzon Allah ya ce masa a'a yace maza yace wannan aiki ne wanda yake na shaidani don haka a shahid anan da malam ya shigo da hadisin me yake nuna mana yana nuna mana cewa ya halatta mutum yana cikin tawafi yayi magana saboda anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wannan kuludu ya cira mai manzon Allah ya ce cayi kuduhu biyade manzon Allah ya ce kama hannun shi ka ja kaga ai wannan magana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk da cewa akwai hadisi wanda yake sari illa kasancewar baya kan sharadin malam hadisin yana cikin as-sunanul arba'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa at-tawafu bil baiti salatu dawafi manzon Allah yace sallaci illa anna Allah abaha fihi kalama sai dai bambancin shi da sallah Allah ya halatta zance a cikin shi don haka manzon Allah ya ce faman na baka falayan diku illa bi khair duk wanda zai yi magana a cikin dawafi to kar ya yi magana sai da kalma wadda take ta alkhairi sai dai zance wanda yake na alkhairi don haka dai a ka'ida a nan zance da wanda yake na wajibi wanda ya kama dole da wanda yake na anso da wanda yake na halak in dai ba wata mummunar kalima bace ba ya halatta kana dawafi kana zance amma tare da cewa abin da ya fi dacewa in kana tawafi kada ka shagala da wata hira abin da ya kamata ka shagala da ambatan Allah fiyayyen ambatan Allah wato shine karatun alkur'ani abin da ake bukata amma in magana ta kama ba a hana ka ba ya halatta mutum yana tawafi yayi magana don haka ya ce babul kalami fi tawaf babi ne wanda ke bayani dangane da yin zance a lokacin da mutum yake dawafi kenan wannan hadisi sai yake tabbatar mana halaccin haka da manzon Allah ya ce udhu biyade manzon Allah ya ce in jin shi zaka yi ja shi da hannunka amma maganar ka daure hannunka da nashi bai dace ba babun idza ra'a sayran aw shay'an yukrahu fi at-tawaf qata'a قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan mutum ya ga wata igiya an gane ko ko wani gududu ko wani zare ko wani abu wanda yake na daban wani ya daura a hannun shi ya hada da hannun dan uwan shi aw shay'an yukra ko wani abu wanda aka kyamace shi a shari'a fi tawafi kana cikin tawafi ka yanki menene matsayinka ma'ana wai mutumin da yana cikin tawafi sai ya ga igiya ko wata fata ko wani zare wani ya hada da hannun dan uwan shi ya daure ko kaga wani abu wanda yake shari'a ta ki sai ka yanke wannan abu ka canza shi shine anan malam yayi babi menene matsayin haka to shine ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya tsufu bil ka'aba yace ya ga wani mutum na tawafi da ka'aba bi zimami wato da wata ragama au gairihi ko wani abu maqafa maza Allah su yanki ma'ana ya kulla a hannun shi ya kulla a hannun dan uwan shi yana jin shi kamar dabba maza Allah sallallahu alaihi wasallama su yanki saboda duk wani abu wanda yake banta da dabba baya halatta dan adam ya kamantacce ne da dabba saboda dan adam Allah ya dirjanta shi ya fifita shi akan halittu don haka duk wani abin da yake banta da dabba ba a bukatar dan adam ya kamantacce da shi a nan kasancewar kamantacceniya ne da dabba ya daura a hannun dan uwan shi kuma shi ya daura a hannun shi yana jin shi shi yana gaba yana baya dabba ake ma haka ba mutum ba don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sa yanki don haka wannan yana nuna mana halaccin duk wani abu wanda shari'a ta ki in kana cikin dawafi ka gan shi to ba laifi kakan iya dakatawa ka canza wannan abu in ya so ka ci gaba da dawafinka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan ya dakata ya yanke wannan wato fata sannan manzon Allah ya ci gaba da dawafinsa babun la yaqufu bil baiti uryanun wa la yahujju mushrik قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث هو ابن سعد المصري المصري أنه قال يونس هو ابن يزيد الأيلي قال ابن شهاب هو الزهري حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النهر في رهد يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت أريان wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da cewa baya halatta namiji ko mace mutum ya yi ɗawafi zir wato game da ka'aba wala ya hujji mushrik kuma kada mushiriki a bar shi ya yi hajji an gane ko domin bashi da haƙƙi a masallacin Allah mai alhurma shi ne anan malam sai ya shigo da hadisin humaid ibn abdurrahman abdawil wanda yake cewa lalle abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ba shi labari lalle abubakar Allah ya kara masa yadda wato ya aika aba hurera a hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da abubakar akan jama'a wannan kwa a shekara ta takwas lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci makka da yaƙi da lokacin hajji ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shugabantar da abubakar cewa shine shugaban jama'a ta muminai a wannan shekara a je a yi hajji to shine a nan shi abu wannan abubakar sai ya aika a bahuraira an gane ko shine yace kabla hajjatul wada kafin hajjin bankwana domin hajjin bankwana a shekara ta tara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta a ranar layya sai abubakar ya tura wato abu huraira a cikin wata jama'a domin ya yi sanarwa a cikin taron jama'a ma'ana ya yi shela shine bai ma'ana yu'azzin kamar yadda can Allah ya ce fa azzana mu'azzinun ayyatu haliru innakum lasariqun shine yace yu'azzin domin yayi shela finnasi a cikin taron jama'a ala yace ku saurara la yahujju ba'da al'ami mushrik bayan wannan shekara kada wani mushriki ya koma yin hajji an gane ku domin sako Allah ya turo ma kana lil mushrikina ko kuma ya ayyuhal ladzina amanu an gane ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuna najas fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amihim hadha ubangiji ta'ala yace ya ku jama'a ta mu'minai kusan da cewa mushrikai kazamta ne najasa ne Allah yace bayan wannan shekara kada su koma yin haji da wannan sako Allah ya turo ma manzansa a wannan shekara manzan Allah sai ya tura abubakar shine shugaban hajji manzan Allah ya dura ma aliyu nauyin ya karanta musu wato suratu tauba wanda da a farko ya ce abubakar ya karanta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya janye abubakar daga wannan matsayi sai ya tura ali cewa ya je a taron hajji in jama'a ta yi jama'a ya karanta musu suratu tauba wanda a cikinta ne Allah ya ce ya ku jama'a ta muminai kusan da cewa mushrikai kazamta ne najasa ne daga wannan shekara kada wani mushriki ya sake kusantar masallacin Allah mai alhurma to shine a nan kasancewar abubakar ya tura abu hurera cewa ya je ya yi shela a cikin jama'a ya ce da su alala ya hujju ba da la'ami mushrik bayan wannan shekara kada wani mushriki ya koma yin hajji wala ya ɗuhu bilbaiti uryan kada wani ya yi ɗawafi da ka'aba wato matsayin yana zir sababin haka kamar yadda ibn ishaq sahibu siyar wal magazi ya rawaito cewa kafiran ƙuraishawa su suka kirkira wannan bid'a na cewa duk wani bako wanda yake ba ɗan gari ba idan ya zo garin makka idan yana nihin yin ɗawafi dole ya tuɓe kayan shi an gane ku ya nemi ya amshi kayansu in ma a bashi haya ko a taimaka mishi a bashi kyauta in kwa har ya buga gaba ya yi dawafi da kayan shi to kasancewar wannan kaya ba zai koma amfani da su sai dai ya tube su ya zubar da su a nan wanda ko ya ga dama ya tube kayan ya yi dawafi zir amma kayanka da ka zo a matsayinka na bako wai ka ɗau zunubi ba za ka yi dawafi da su ba sai dai ka ɗau kayan ƙurayshawa ka yi su su ne tsarkakakku to sai suka sunanta yin dawafi zir maza sai su yi a cikin yini mata su kuma daddare sai su zo su yi to shine a nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura abubakar Allah ya kara masa yadda a nan shine abubakar shi kuma ya tura wato kasancewar abu huraira ya je ya sanar da jama'a kada wani mushiriki bayan wannan shekara ya koma yin haji duk wanda yake son haji to hanya ce daya daya ya meka wuya ga Allah da manzansa sai ce wala ya tsufu bil baiti uryan kuma kada wato wani yayi dawafi da Ka'aba wato zur wannan al'amari ne wanda Allah ya taka musu birki tun daga ranar don haka wannan yana tabbatar mana yanda aka shar'anta aka shar'anta suturce al'aura a sallah haka a cikin dawafi dole ne sai mutum ya suturce al'aurar shi bai halatta mutum ya bayyana al'aura an gane ku don haka a nan haramci ne hani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma bayani ya gabata manzon Allah ya ce dawafi sallah ne bambancin shi da sallah shine Allah ya halitta zanci kaga sallah ku sharadinta dole sai mutum ya suturce al'aurar shi babun idza waqafa fi tawaf وقال عطاء وقال عطاء في من يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه ويذكر نهوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم wato wannan babi ne wanda ke bayanin cewa idan mutum yana cikin dawafi sai ya dakata ya tsaya wani uzuri ya gitta masa shin tawafin ya ɓaci sabon gini zai yi ko kuma ci gaba zai yi lokacin da wannan uzuri ya kauce kana cikin dawafi sai ka dan dakata ko ka zauna ka huta ko wani abu wanda yake ya bujiro maka shin dawafi ya ɓaci komawa za ka yi ka sake sabo ko kuma ci gaba za ka yi shine anan malam ya shigo mana da fada ta aqwa ibnu abi raba aba yake fada game da mutumin da yana cikin dawafi fa tuqamu salatu sai aka tada iqamar sallah aw yudfa'u an makanihi ko kuma aka tunkuɗe shi daga wurin ya koma wani gefe sai ce idza sallama yarji'u ila haythu qudiya alayhi sai ya yanke wannan dawafi ya kabbara sallah ayi sallah da shi idan ya salamce sai ya koma daidai wurin da wato ya yanke dawafin daga nan sai ya ci gaba misali kayi kewayo uku ko kayi hudu sai aka tada ikamar sallah a inda kake kawai sai ka tsaya ka juya gaban ka ka fuskanci ka'aba kai kabbara ko baka je ba ai a talabijin kana gani yanda ake yi ana cikin dawafi daga an tada ikamar sallah kai tsaye sahu yake wannan gaba daya to a wannan lokaci inda ka tsaya kawai sallah za ka yi in an gama sallah daga nan kawai sai ka ci gaba da dawafinka idan ka ka canza wuri ma'ana ka yi gaba ko ka koma wani gefe to a nan in an gama sallah sai ka dawo daidai inda ka tsaya daga nan sai ka dasa ka ci gaba da dawafinka abin da ya rage maka kenan ka cika shine sai ya ce wa yuzkaru nahawhu an ibn umar wa abdurrahman ibn abi bakar kwatancin wannan fatawa ta aba wato an ambata kwatancinta wato daga abdullahi dan umar shi ma haka ya faɗa da kuma abdurrahman dan abubakar as-siddiq allah yarda da su gaba ɗayansu sun ba da wannan fatawa in mutum yana cikin ɗawafi wani uzuri ya bujiro masa ya yanke ɗawafin to in ya je ya biya bukatun shi kenan wannan uzuri ya gushe kenan kawai dasawa mutum zai yi sai ya ci gaba in kayi biyar kenan ya rage maka biyu ne sai ka cika باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوئه ركعتين وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوء ركعتين وقال إسماعيل بن أمية قلت للزهري إن أطاعا يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف فقال السنة أفضل لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم سبوءا قط إلا صلى ركعتين قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو وابن دينار أنه قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيقع الرجل على امرأته في الأمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقرب لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة wato wannan babi ne wanda ke bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu ga dawafinsa kewayo bakwai da lafazin subu ko ka daɗa alhamza ka ce usubu jam'i ne na subu'un subu'un lokacin da kenan ka ɗaure ba'un kin an gane ko ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a biyu wato ga ɗawafi da yake wayo bakwai shine anan al-imam nafi yake cewa abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ya kasance yusalli li kulli subu'in raka'atayn a dukkan dawafi kewayo bakwai idan ibnu umar yayi to baya yin tazarce sai ya zo nan bayan makamu ibrahim wato yayi nafila raka'a biyu Ismail ibn Umayya sai yake cewa sai na faɗa ga al-Imam Zuhri nace inna aba'an yaqulu aiko aba ibn abi raba fada yake yana ba da fatawar cewa tujzi'uhul maktubatu min raka'atay tawa idan aka yi dace ka gama dawafi kewayo bakwai za a yi sallah ta farilla ka shiga aka yi da kai a da ya ce ta tsaya maka matsayin wannan nafila raka'a biyu al'imamu zuhuri sai ya ce a sunnatu afdal biyar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine a shine fiyayye sai ya ce lam ya dufin nabiyyu sallallahu alaihi wasallama subu'an qabdu illa sallar raka'atayn ya ce da ɗai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bai taɓa yin ɗawafi kewayo bakwai face sai manzan Allah ya yi raka'a biyu kenan mai al'imamu zuhuri yake gani a nan kasancewar sallah ta farilla ko da an yi dace bayan ka gama kewayo bakwai ba ta tsaya maka matsayin wannan raka'a biyu don haka ya ce a sunnatu afdal karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita tafi yace domin da ɗai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin ɗawafi kewayo bakwai face sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato ya yi raka'a biyu to don haka kasancewar wannan na nuna mana kasancewar duk ɗawafin da mutum zai yi kenan in ka yi kewayo bakwai abinda za ka yi sai ka tseda ka je bayan makamu ibrahim ka yi raka'a biyu in wannan mahalli bai samu ba a duk inda ka samu dama a cikin zagayen masallacin za ka iya yi shine anan malam sai ya shigo da hadisin Sufyan daga Amr ibn Dinar yake cewa mun tambayi Abdullahi dan Umar ayaka urrajulu ala imra'atihi fil umra qabla an yatufa bayna safa wal marwa shin wai ya halatta mutum ya sadu da iyalinsa a umra kafin yayi safa da marwa ya kayyade fa amma a umra ba haji ba domin ita hajji duk mutumin da ya sake ya sadu da iyalinsa kafin dawaful ifada kwata-kwata wannan hajji ta baci kuma sakamako malamai suka ce sai ya ba da fidiya shine raƙumi zai yanka kuma inda halin zauwa dole shekara ta baɗi sai ya dawo ya rama wannan hajji to don haka sai ya kayyade sai yake cewa a ya rajulu a lamra'atihi fil umra shin yanzu mutum ya sadu da iyalinsa a umra kamla an ya dufa bainar safa wal marwa kafin ya yi safa da marwa ka gama dawafi ke wayo bakwai kafin ka yi safa da marwa wai ya halatta ka je ka sadu da iyalinka in dai umra ce قال سي ابن عمر يتي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من زان الله صلى الله عليه وسلم دي يا غباتو فطاف بالبيت سبعا من زان الله يي دوافي كي ويو بكوي ثم صلى خلف المقام ركعتين sannan manzon Allah yayi raka'a biyu a bayan makamu Ibrahim wa dafa baina safa wal marwa kuma manzon Allah kai tsaye bayan wannan raka'a biyu manzon Allah ya je safa da marwa ibnu umar sai ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana sai ya ce tabbas ubangiji ta'ala ya ce kyaukyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu anan abin da muke so mu gane tambaya aka ma ibnu umar shin ya halatta a umra bayan mutum ya gama tawafi kafin safa da marwa ya sadu da iyalinsa me yayi dalili ya kawo cayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya gabata lokacin da ya zo makka farkon abin da manzon Allah ya yi dawafi ya yi kewayo bakwai bayan gama dawafi manzon Allah ya je makamu Ibrahim ya yi nafila raka'a biyu bayan wannan raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama safa da marwa ya je yayi sai ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika ku jama'a ta mumene kuna da kyaukyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan maganar ka je ka ce wai kayi dawafi ka gama ka kasa hakuri wai ka je ka sadu da iyalinka kafin safa da marwa wannan baka yi ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi don haka anan sai yake cewa shi amr ibn dinar sai ce wa sa'altu jabir ibn abdullah yace na tambayi jabir dan abdullah sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin wannan faqala sai yace la yaqrubu imra'atahu yace bai ya halatta mutum ya kusanci matar shi da saduwa hatta ya tufa bainas safa wal marwa sai yayi safa da marwa kenan anan kasancewar wasu malamai kenan kamar yadda anan yakan iya umra takan iya ɓaci bayan mutum ya yi ɗawafi kafin ya yi safa da marwa in ya je ya sadu da iyalinsa saboda ibada ce wadda take haɗe don haka ita hajji wannan abu ne tabbatacce kafin dawaful ifada in dai mutum ya sadu da iyalinsa hajji ta baci to don haka ita ma umra manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo da ya yi dawafi ya je raka'a biyu kai tsaye manzon Allah ya je safa da marwa ba tare da jinkiri wanda ita umra in babu cunkoson jama'a minti talatin fa yayi yawa gaba ɗayanta inda cunkoson jama'a ne a kwashe awa ɗaya zuwa awa ɗaya da rabi ko awa biyu in dai har jama'a ta yi jama'a amma in ba jama'a cikin minti talatin gaba ɗaya mutum ya gama to ko awa biyu ne ai mutum yakan iya haƙuri har ya gama wannan ibada kenan anan kasancewar don haka malamai suka ce wannan raka'a biyu wasu malamai sun tafi akan cewa wajibi ce in dai ka gama wannan dawafi kewayo bakwai to sai ka zo ka yi wannan nafila raka'a biyu sannan kuma in ci gaba kake so sai ka ci gaba sannan sai ka ci gaba da dawafinka amma maganar ka yi ta kewayo ka yi ta yi ka yi ta yi ka yi ta yi wannan kasancewar bayyada cewa duk da cewa an samu Umar ya yi amma akwai ihtimalin uzurin da malamai suka bada kasancewar bayan asuba ne ko bayan la'asar ne saboda shi yana ganin baya halatta yin nafila kenan sai rana ta fada je wannan babu sai mu tsaya babu man lam yaqru bil ka'aba wa lam yaquf hatta yakhruja ila arafa wa yarji'a ba'da at-tawaf al-awwal qala haddathana muhammad ibn abi bakr قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة wato abdullahi dan a wannan babi ne wanda ke bayani cewa menene matsayin mutumin da bai kusanci ka'aba bai yi dawafi da ita ba wato har sai da ya fita a ranar arafa ya je arafa ya tsaya bayan tsayuwa arafa an gane ko sannan ya dawo tun dawafi na farko da ya yi dawaful kudu ma'ana lokacin da ka je ka yi dawaful kudu ko kuma a matsayinka na mai tamattu'i da kaje kai umra baka sake dawowa ba kai dawafi sai bayan wato kaje ka gama aikin haji sannan ka dawo shine anan yake magana to shine anan Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabato birnin Makka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo fatafa manzon Allah yayi dawafi dawaful qudum wasa abaina safa wal marwa sannan yayi safa da marwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dawafi yayi safa da marwa manzo Allah sai ya koma masauki walam yaqrub al ka'aba manzo Allah bai kusanci ka'aba ba ma'ana bai dawo bai dawafi ba'da dawafihi biha bayan dawafi na farko da yayi dawafin qudum hatta raja'a min arafa sai da manzon Allah ya dawo daga arafa ma'ana yazo yayi dawaful ifada don haka a nan malamai suka ce ba laifi ba ne don kaji a farko kayi dawafi wanda yake dawaful kudum ko kuma kayi dawafi wanda yake na umra ka ci gaba kawai da zaman ka ba tare da zauwa kayi dawafi na nafila sai bayan gama aikin haji duk da cewa akwai malaman da suke ganin cewa bayyada cewa mutum ya shagala da dawafi wanda yake na nafila sai bayan ya gama aikin haji to a nan malamai suka ce a'a uzurin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ki kusantar Ka'aba bayan dawaful qudum da ya sai da ya bayan tsayuwa Arafa ya zo ya dawaful ifada saboda kasancewar kada wato jama'a su fahimci cewa wajibi ne yin haka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da yake so shine abin da zai zamanto mai sauki akan al'ummar shi duk abin da zai tsananta ma al'umma to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato na guje masa dan haka kenan a nan shi rashin kusantar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi ba dan komai ba kenan saboda wannan manufa amma ya halatta idan ka je kai dawaful qudum a matsayinka na mai ifradi ko mai kirani ko kuma mai tamattu'i bayan ka gama umra kafin ranar takwas ga wata a fita aikin hajji ba laifi idan ka zo masallaci ka yi ta dawafi haka ma da imamu malik ya ce duk wani bako abin da aka fi so idan ya je makka maimakon ya ringa yawaita nafila to abin da ya dace ya yawaita dawafi an gane ku ya yawaita dawafi saboda samun yin wurin yin dawafi abu ne sai lokaci zuwa lokaci sallah ku a duk inda kake kayi don haka kenan bako aka fi so abin da ya kamata kenan shi ya yawaita dawafi nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك